إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah godiya da ya kaddara haduwarmu a wannan wurin domin ƙara ma 'yan uwanmu kandida na bak da bfc duka domin ƙara musu ƙwarin gwiwa domin an kurajensu dalilin zuwan mu shine mu yi an kurajensu mu isar musu da wasu kwanse da wasu nasihohi wanda za su amfane su in Allah ya so kamar yadda kuka ji a temkin da zan yi bayani a kansa conseil pour réussir dans les examens kamar wasu nasihohi da za mu kawo wanda za su taimakawa a wajen a cin nasara a jarabawa a wannan temkin zai gudana akan c point wayan na farko shine conseil généraux spéciaux na biyu conseil de révision na gaba conseil spéciaux pour la veille de l'examen sai conseil spéciaux pour le matin de l'examen sai cinquième ou quatrième euh, conseil spéciaux pendant l'examen sai cinquième supplication pour faciliter l'examen sai sixième point ciné à conseil spéciaux après les résultats wannan su ne les six points wanda za mu yi batir insha Allah a cikin wannan muhadarar a ban saba yin conference da faransai ba shi yasa za ku ji bakin nawa ma zai makarkata don saboda ban saba ba jibala bicit ko da yaushe da hausa nake yi kuma a dama ɗabi'a ce idan mutum bai saba abu ba a karon farko zai shi a meke da suna wahala kaɗan a wajen yi kuma conference na rubuta ta annarab ne tunda ni franco arab na yi tun lokacin da na taso ni na hiba zai a bisa kan arab wajen faransi ina mp an gane da kyau ko to kuma kasancewar wanda za mu yi conference a wajen su akwai wanda su kuma su iya iya larabci ba to shi yasa sai na yi tradukin shi an faransi shi yasa akwai kado da na biyo muku da shi wanda mun rubuta shi mun yi implement shi bayan conference za a raba a cikin su akwai invocation wanda invocation kin mu rubuta su da arab da faransai ko baka iya arab ba kana iya aprender kin su da da faransai insha Allah kenan point na farko shine conseil généraux spéciaux spéciaux kaman wasu nasihohi wanda su kowa yana bukatan su ba sai kandida ba ko wanda ba kandida ba yana bukatar wannan conseil kin a karkashin wannan akwai point guda biyar na farko shine à soyez sérieux, évitez les distractions qui vous font perdre du temps et les mauvaises fréquentations. Shine a ku kasance masu kokari ku nisanci abin da zai ɗauke muku hankali sannan da munayen abokai wanda ba za su taimaka muku ba a wajen karatu a cikin komai ana so mutum ya kasance mai kokari hata a ibada aljanna ma ba za ka same ta ba sai ka yi kokari balantana abin da yake na duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari za mu taimaka musu kinan alkawali ne na Allah in dai har kai kokari a cikin abu to Allah zai taimaka maka akan shi akwai ɗaya daga cikin poet na arabi yake cewa yake cewa aljiddu yudni kulla amrin shasi'u shasi'i waljiddu yaftahu kulla babin muglaqi wanda har wake shi nake yi aljiddu yudni kulla amrin shasi'in والجد يفتح كل باب مغلق kokari yana kusanto da abin da yake nesa kokari yana bude kohon da take liƙe portugin da take liƙe in ka yi ƙoƙari an gane da kyau ko za ta buɗe abin da yake nesa in kai kokari za ka yi kusanto da shi ma'ana dai mu kasance masu kokari masu nisantar abin da zai shagaltar da mu daga karatunmu na biyu shine deux maintenez vos prières et récitez constamment le Coran car votre foi en Allah et votre obéissance à lui sont le fondement de votre réussite domin mu musulmai ne nous sommes des musulmans kenan duk abin da za mu yi za mu sa addini mu a ciki kenan ka kula da sallah ka kula da sallah karatun qur'ani biyayya ga Allah biyayya ga Allah tana sa Allah ya biya maka bukatanka ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها manzo Allah ya ce mala'ika Jibril ya mini rizili akan cewa babu wani mutum da zai mutu face rayuwar da Allah ya kadara inventan Allah ya kadara ko kwambiyan da ne Allah ya kadara sai ya yi shi kuma sannan ba zai mutu ba sai ya samu abin da Allah ya kadara zai samu sai manzon Allah ya ce fattakullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah abinda kuke nema to ku neme sa ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da take ta haramun ba ba ta hanyar tirisheri ba ba ta hanyar me yake da suna corruption ba ku neme shi ta hanyar da ta dace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala wala يجعلن أحدكم استبطاء الرزق ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته kada dan baka samu wani abu ba ka je ka yi kokari duk hanyar da kai za ka same shi ka same shi hanyar ta haram ko kuma hanya ta halal a'a ka bi dai hanyar da ta dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana samun abin da ake so a wajen Allah ta hanyar biyayya a gare sa kenan mu kula da sallah mu kula da karatun qur'ani mu kula da sadaka duka wannan hanyoyi ne wanda za su taimaka mana a wajen a wajen rishid idan aka ce ibada kana son bak yanzu sai ka zo ka tashi da dare kai qiyamul layli bayan ka kare qiyamul layli sai ka daga hannu ka ce ya Allah dan wannan sallar da nayi ya Allah ka bani sa'a a bak kin ga wani almajiri akan hanya sai ki ɗauki mil franc ki ba wannan almajirin sai ki ce ya Allah dan wannan sadakar da nayi ya Allah ka bani bak wata rana lindi jeudi ki azumi duk in kin zo shan ruwa sai ki daga hannu ki ce ya Allah dan wannan azumin da nayi ka bani bak ka bani sa'a ba sai baka ba duk abin da kake nema wannan shi ake ce ma at-tawassul shi ake ce ma at-tawassul me at-tawassul shine kamun kafa ka yi ibada sai ka ce dan wannan ibadar Allah kai mini kaza amma akwai wani kuskure da masu son baka suke yi shine sai mutum ya ce in na samu baka sai na yi azumi guda uku in na samu baka sai na yi sadaka da dinil an gane da kyau ko wannan shi ake ce ma annazir da larabci wannan bai halatta ba an gane da kyau ko bai halatta ba ka ce in Allah ya bani baka sai na yi azumi amma kuma in kai alkawalin sai ka cika shi malamai suka ce ko baka ma samu bakin ba sai ka yi abin ana gane da kyau in na samu bak sai na yi azumi turwa jours successive to ko ka ci shu an gane cin shu ko ko ka yi eshuwe wannan azumin sai ka yi shi domin ko Allah bai baka bak ba ya yi maka wasu ni'imomi daban-daban Allah bai baki bak ba amma ya baki sante Allah bai baki bak ba amma ya baki sirbu Allah bai baki bak ba ya baki kaza to ko dalilin wannan ba za ki ma Allah wannan ibadar ba kinan ba a son annazar amma in kai sai ka biya shi ana ganewa da kyau ko man nazara an yuti Allah falyuti'hu sannan a wani hadisi manzo Allah yake cewa annazru innama yustakhraju bihi min al-bakhil mai ruwa avar shine yake yin wannan abin ka ce wai sai Allah ya maka sannan zaka mishi a'a ka yi sannan ka roki Allah ya maka ana gane da kyau ko wannan diya daga cikin kandida suna wannan kuskuren eh pointin mu na gaba turwa shine veillez à satisfaire vos parents peut-être leurs prières seront-elles exaucées ku kasance masu biyayya ga iyayenku domin addu'ar su karɓaɓɓa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatin mustajabatun ko kuma salatu da'awatin la turad akwai invocation guda uku wanda Allah baya mayar da su yin haka yi daga ciki sai manzon Allah ya ce du'aul walidu li waladi shine addu'ar ma'aiki ko addu'ar ma'aifiya ga ɗanta in akwai lokacin da yahi dacewa a ce kana yawan respectin farankinka kana kyautata musu kana abun da kana yi musu abun da suke so ba kamar irin wannan lokaci ku kyautata musu in kayan baba ba kai ke wanke su ba yanzu ka ce a bari kai zaka wanke in baka saba yi ma baba refase ba yanzu ire fase ka ka baba gashi ka Allah ya maka albarka kai baka kin nan Allah dai ya baka shi Allah gane da ke ko wannan invocation kin taso Allah yana karbanta kenan yana daga cikin hanyoyi kenan mu kyautata ma iyayenmu na gaba shine cat fixez-vous comme objectif la réussite à vos examens étudiez avec amour et conviction et souvenez-vous que la réussite est essentielle pour être utile et utile ma'anan wannan shine ya kasance dutkinka shine ka samu examen akwai abin da ban kara ba anan ba zan iya kawo shi da faransai ba shine bayan ka sa bitkinka shine ka samu examen ka yi receive sannan ya kasance kuma bitkinka na biyu don me yasa kake so ka yi receive shi ma wannan bitkin ana son shi bitkinka ka yi receive sannan kuma don me yasa kake so ka yi receive shi ma wannan abu ne wanda yake taimakawa a wajen samun nasara idan ka sa a kanka bitkina in samu in samu bak dan in je university in zamanto engineer in samu aikin da zan taimaka ma iyayena dalilin wannan intention kin naka dan Allah ya san kana da intention mai alkhairi dalilin wannan sai Allah ya baka mi Allah ya baka sa'a kinan intention mai kyau a wajen karatu dalilinta Allah yana baka sa'a ban san ko ana gane da kyau ba kenan musa intention mai kyau ina so in samu bak ina so in yi rashir don saboda bit kaza don saboda in taimaka ma faran kina don in samu aikin da zan taimaka ma ƙasata don in samu don ta hanyar wannan aikin da zan samu zan taimaka ma addini in shi da shi wannan shine kenan na gaba san shine implorer l'aide d'Allah et ne vous sentez pas impuissant invoquez-le espérant qu'il vous accordera la réussite ko da yaushe ita addu'a ko da yaushe ana so a yi ta ko da yaushe addu'a ake so a yi ta kuma ita addu'a ibada ne wai ba sai in kaga dama bane kai invocation Allah subhanahu wa ta'ala yake ud'uni astajib lakum ku roke ni zan karba muku a ƙarshe za mu kawo invocation daga cikin invocation kin da mutum zai yi a wajen examen kamar da na faɗa muku sai mu zo deuxième point shine conseil de révision 1 essayez de planifier vos révisions au moment de la journée où vous êtes le plus dynamique wajen révision yana da kyau ka zaɓi lokacin da ka yi nishaɗi lokacin da ka yi natsuwa akwai lokacin da mutum baya jin natsuwa to lokacin da kai jin natsuwa lokacin ya yi dacewa kai ka meke da suna kai revision musamman bayan sallar asuba amma ko shi in ka kwanta da wuri domin in ba kwanta da wuri ba in ka tashi da asuba an gaje za ka rika yi amma in ka kwanta da wuri ka tashi da asuba to wannan zai taimaka sosai ba ma a wajen karatu ba hatta a wajen commerce mutum ya rika tashi to ya rika tashi da wuri yana taimakawa a wajen wannan ya zo daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka sanya ma al'ummata albarka a cikin sammakonta malamai suka ce dalilin wannan hadisin duk wanda yake tashi tun da sassahe da asuba baya komawa kwana yana yin wani abu na duniya to Allah zai taimaka masa a ciki bayan sallar asuba kana revision wallahi zaka ga revision kin yahi shiga yanda ya kamata hidda revision kin da zaka yi da dare ko revision kin da zaka yi da rana domin lokacin asuba lokaci ne mai albarka na gaba shine de donner la priorité aux examens qui représentent le pourcentage le plus élevé des notes par matière in scientific ne wace matière ce ta fi kowace note da yawa a philosophy ko Mat PC.
a eh sci- scientific na ce ko a scientific ya math math pc ko a math svt yawa to sai kamata kai ba zai math pc ko Mata SBT.
kun zan nizo ni mutan al'amarin na ku yayi Mat PC.
math pc svt to sai kamata kai mi sai kamata kai ba zai akan su domin sun hinot da yawa in kuma literar ne kai fa menene Philosophy.
philosophy ko Français.
eh, me yake da suna rikici da da faransai kusan me yasa nace rikici philosophy rikici ne kawai ke aji ina faɗa muku wannan ni ma na ni ma eh, me yake da suna li- literar ne a kai ina sara da mutum sama kenan jayi to essential dai eh, wanga maciyarkin da suke da not plus eleve su ya kamata kai ba zai akan su ana gane da kyau ko Eh, kenan wannan suna daga cikin conseil na revision a trois Faites des pauses régulières pour rafraîchir votre esprit. Kada kasance kullun revision, kullun revision, kullun saman kanye, sun kullun saman kaye. Abinci ake ci saman kaye. Me ake yi saman kaye? In ma wanka zai yi akwai wanda ma sai ya dafa wata fai. Ya yi prescription wata ma, wata wata formula. In wanka yake ma yana rike da ita yana kallo. Wannan matsala ne. Irin wannan yana iya jama mutum hauka. ni na ga wani neve kina wanda ya haukace da ya samu tabin hankali dalilin wannan lokacin yana terminal ko da yaushe karatu yake yi wallahi ya samu bakin avec mention na manta mention mi jeje bince ko a bince ko ko a ko excellent na manta amma har har da mention ya samu amma wallahi zancen da nake muku bai iya yi kwanciyar karatun shi ba a university don saboda kwakwalwan ta gashi ba ba ta haƙƙinta ba manzo Allah yake cewa inna li nafsika alayka haqqan rayuwarka ita ma tana da haƙƙi a kanka kinin reporting nan da zaka yi haƙƙi ne akan rayuwarka ita ma ka ba ta dan haƙƙinta shi yasa ni yana daga cikin eh, tun ina 11 in dai revision nake yi to da salula ta kusa in na gaji na gaji sai in ɗauki salula in ɗan shiga eh, in- in- in bani da shi tun tashi na bani shi amma whatsapp wannan ina yi in shiga whatsapp in shiga facebook in dan abin ga in dan huta kaɗan sai in koma amma kaga wasu liƙe ma salula suke gaba ɗaya ko to kun ga wannan wannan ba ide bace sai in dai ka san kuma in ka buɗe salulan baka iya tsaidawa sai ka abin ga ma'ana baka iya kontrolen kanka kun san akwai wanda bai iya kontrolen kanshi ba in ka san baka iya kontrolen kanka to ka ka tsaye da connection shi ya alkhairi a takaice dai ana son hutawa rai yana son hutu kinan mu kasance muna repo a wajen revision cat utiliser diverses moto- mé- méthodes de révision notamment des livres des guides audio et des vidéos euh, récapitulatives en ligne kaman revision shi ma yana da kyau ka rika canzawa akwai lesson kin da zaka iya sauraron ta hanyar audio imam shi ne ke kur sai kai a registry amma kun ga yanzu wasu ganin suke ma in mutum na a registran kur ba kauye ne kyale su tace ma kai ba kauye ne ita yi kai ka san abin da kake yi ko kuma ka yi teleshargen wata video wadda take da alaka da maciyar kin da kake misali physics shimi akwai dai video wanda ake explican eh, physics akwai dai video wanda ake explican svt to ka rika ɗauko wannan bidiyon ka rika kallo da sauransu duka yana ɗaya daga cikin kana kallo kamar kana revision ne kenan canza method na revision shi ma yana taimakawa a wajen revision mai kyau Eh, cinq mettez en évidence les points importants dans votre cahier de révision shi ake ce shi muke cewa talhis kaman a eh, kowace lesson ya kasance akwai da point important wanda wanda zaka yi eh, z- zaka rubuta a wani wuri amma ya kasance kana da wani kaye wanda shi wannan kayan na regimen kur ne ko ya kasance kana da wata fai wadda wannan fai kin kawai na revision kur ne revision kur yana da yana da muhimmanci shi ma yana taimakawa sosai 6. Demandez à votre famille et vos, avi- et- et vos amis de vous aider à tester vos connaissances dans chaque matière. Shi ma wannan yana da mahimmanci sosai. Ka yi mai te- ka- ka- ka yi bishan wata leson, sai ka ba abokin kai diba ma, ko kuma wata maciyar kamar ta wata formil da kake ganin ka iya sai ka ce abokinka ya kawo maka example na wata formula da zaka iya ruzudur ko abin da ya kama da haka ma'ana dai ya kasance in kana revision akwai lokacin da kana da abokai wanda suke mi wanda suke kama maka a wajen revision Ah, sai set Répondez aux examens passés pour vous, a- pour vous habituer aux questions et au timing des réponses. Kenan, les épre- les épreuves wanda aka yi na les années passées, ka rika ɗauko su kana isa yin mi, kana isa yin resoudre kinsu. Shi ma yana da muhimmanci, tunda da fois les mêmes questions da suka kawo a wata ne su suke mi, su suke ƙara kawowa. Wannan ba ma sai na gaya muku ba ko? Na'am. Wannan shine kenan a deuxième point ko conseil de révision. Sai mu zo troisième point. Euh, conseil spéciaux pour la veille de l'examen. Conseil na musamman a daren examen. Gobe examen. To da dare akwai wasu abubuwa da ya kamata kai. Daga cikin conseil ke 1. Préparez votre matière et assurez-vous qu'il est en bon état. misali laibik lairagil trus da sauransu Eh, da su- in kuma scientific ne mai za a ce musu eh, calculatrice ko ka duba ka gani tana aiki da kyau bik ka zo sai ka fara sai ka zo ka fara kuma bik ya kiya a'a kama kawo bik ɗa biyar in wanga ya kiya akwai guda ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan da dare ka yi kokari duk abin da kake da bizuwan a sal da examen ka yi kokari ka yi asirikin cewa suna nan kuma lahiya lau suke 2. Vérifier le calendrier des examens bien à l'avance et réviser d'abord l'examen. Wannan kun shi ma sitirin na tangere. Akwai wanda zai tashi sai ya aza kai yau mat AF ne za a yi. Ko da yake zuwa sai a kawo mishi firif na na PC. Ana gane da kyau ko? Safe a rive. Kuma des fois a santarkin examen kin ku nesa ne. misali wanda yake rukti laberi an gane da kyau ko aka kai shi a aeroport kun ga su gaba ɗaya ne suke tahiya abin da ya san za su yi wannan jurne zai tai da dokiman dan revision to yanzu shi ya tashi da fese ne za a yi ya ɗauki kayan fese ya tahi yana zuwa kuma sai isko mi za a yi a mata za a yi ko su wannan ba su da matsala mu ne ke da matsala literar wanda wanda kai kana da bukatan bishin ko to ya za angale za a yi ashe filozofi za a yi kuma ya baro dan liverkin shi na na resume a gida kun ga akwai matsala kenan shi isa yana da kyau ko da yaushe ka yi asirikin kalandirekin haka nan ne yau ga abun da za mu yi tabbata haka ne kenan tun da dare kamata ka yi asirin wannan Trois, soyez patient et constant. Et comme c'est merveilleux, lorsque cela est associé à une prière dans laquelle vous demandez à Allah de l'aide et des conseils. Ana gane da kyau ko? Yana da kyau a wannan daren na vaikin examen, ka tashi kai sallar dare, ko baka saba yi ba a ran nan ka yi. Ana gane da kyau ko akwai wanda ba su yi. To a ran nan dai ka yi dan Allah, ba ma sai mun ce ma dan Allah ba ko? kenan ka tashi kai sallah in baka haddace sura mai yawa ba ita da fitan kul huwallahu ka samu inar kana sallah ka ta da fitan kul huwallahu dan yin raka'at cikin sujud sai ka roki Allah da kowace irin lang Allah yana jin kowace lang in faransai in arab in hausa in zarma kai duka yayi Allah yana ji a cikin sujud ka roki Allah Allah ya baka sa'a wannan duka yana daga cikin abin da zai iya taimakawa na gaba shine cat Ah, vous devriez vous coucher tôt an gane da kyau ko Ah, kenan zai ki examen yana da kyau kai kwana da wuri dan kada a zo a cikin sal da examen kana an gaje ko wannan shine kenan ko kuma ka rasa natsuwa dan saboda kwana ya maka yawa na gaba Sachez que la tricherie est interdite. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Quiconque triche n'est pas des nôtres. Wannan shi ma hadisin kowa ya haddace shi. Tricherie yana daga cikin abin da yake bai halatta ba a musulunci. idan kai trisheri ta hanyar trisheri ka samu diplom to duk aikin da za ka yi da wannan diplom kin haram kake ci ana gane da kyau ko shine matsalan trisheri a wajen diplom ka samu bak da trisheri ka je an ɗauke ka su ofisiye da bakin aka ɗauke ka su ofisiye to duk abin da kake samu ta hanyar haram kake samun shi sai idan ka tuba taubatan nasuha wannan kuma mai yiwa mai yiwa Allah madaukakin sarki ya gafarta maka Amin.
kenan dai wannan su ne daga cikin konsai ka a zo ya yi da sharhe na sai ah, ina tsammanin katirin point ne ko conseil spéciaux pour le matin de l'examen wancan veille kin examen ne ko yanzu matan kin examen Eh. Commencez votre journée d'examen par la prière du, fa- du Fajr pour dynamiser votre esprit et, ro- et remonter votre morale. Kenan a da sahe sahiyar a jurkin examen ka fara da sallan asuba. Sallan asuba tana da muhimmanci ga musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fi jama'a fa huwa fi dhimmatillah duk wanda ya sallar asuba a cikin jam'i to a wannan jurkin zai kasance a cikin kulawar Allah madaukakin sarki kenan mai yiwa dalilin wannan sallar asuban Allah madaukakin sarki ya baka sa'a examen kin da zaka yi kenan kada ka bari la prière du fajr ta jurkin examen ta wuce ka Deux, Récitez quelques versets du Saint-Coran et, aug- et augmentez vos supplications et vos demandes de pardon. A wannan jurkin da sahen bayan sallar asuba si possible, ka ɗauki Kur'ani ka karanta quelques versets. Ka karanta quelques versets bayan ka yi karatun ka daga hannu ka ce, Ya Allah, don wannan karatun Kur'anin da na yi, Allah ka yi mi, Allah ka bani sa'a. Na gaba, shine trois implorer l'aide d'Allah et ayez confiance en vous-même 4 prenez un, pe- euh, prenez un petit déjeuner léger avec un verre de jus de fruits wannan ai turawa ne ko na'am kenan da sahi yana da kyau kai kare kamin ka je kada ka je kana shin yunwa ka matsu ka kare don saboda ka je ka ci abinci a ka yi kokari ka yi kari ka ka samu cikin ka ya dau wani abu amma kuma kada ka cika ciki sosai ka zo kana exam ka- ka- kana rubutu kana gajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala abna ma mala abnu adama wi'an sharran min batni mutum bai taba cika wani abu da ya kai sharrin ciki ba domin shi ciki in ya cika sai mutum ya kasance farishe in kun babu komi a ciki shi ma matsala ne ya ake so mutum ya daidaita ka ci abinci ɗan kaɗan wanda ba zai yi diran shanka ba yunwa ba za ta yi diran shanka ba a lokacin examen sai mu zo a shankin ko kuma katirin point shine conseil spéciaux pendant l'examen yanzu ka zo santarkin examen ka zo salkin examen to za a fara examen un dites bismillah avant de commencer car dire bismillah apporte des bénédictions et demande l'aide d'Allah et c'est l'une des raisons du succès kamin ka fara kace bismillah za Allah ya zo a hadisi kullu amrin dibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtarun duk abin da yake da muhimmanci in ba a fara shi da bismillah ba to bayin albarka ana gane da kyau ko in dai kai musulmi ne duk abin da zaka kai kokari ka ce bismillah unon dalla zan farawa da mi da sunan Allah kinan ya Allah ina roƙonka ka taimaka mini ka bani sa a cikin wannan abin da zan yi Deux, avant de commencer à répondre à une question, lisez toutes les questions du test kenan a kamin ka fara a rezudur kin epreuve kin ka karanta test kin gaba ɗai ma'ana ibirif in ka karanta shi gaba ɗai shi ma wannan zai taimaka don saboda za ka san wace rifonsu ya kamata ka fara domin wadda ka yi iyawa ita ya kamata ka fara don ko da lokaci ya yi ka dai san a kishunkin da ka kake da certitude akan ta kayi rifon dirkinta kinan wannan ba zai iya zamantowa matsala mai girma ba a gare ka deux ko kuma trois assurez-vous du nombre de questions auxquelles vous devez répondre akwai taskin da ake baka shuwa parmi les 10 questions ko kuma 3 ko kuma 4 questions kai répondre kin 3 questions ko 10 questions to ka tabbatar da questions kin ne kai répondre ana ganewa da kyau ko wannan shi ma yana da kyau sosai 4 commencer wannan wannan mun kawo shi a can shine commencer par résoudre les questions les plus faciles qui vous semblent les plus réussies les, les plus réussies cela vous euh, rassurera et vous fera gagner du temps 5 prenez votre temps pour répondre car le prophète paix et salut sur lui a dit la délibération vient de Dieu c'est-à-dire vient d'Allah et la précipitation vient de, vient de Satan. Wannan shi ma hadisi ne, manzo Allah yake cewa a ta'anni min Allah wal ajala min shaitan. Ma'ana da kaka kana sauri sauri a cikin abu to shaitan ne yake tura ka. Amma da kaka kana sannu sannu a cikin abu to wannan yana daga cikin abin da yake nuna Allah yana tare da kai. Ma'ana wannan yana nuna da importance kin mutum a wajen examen ya aji hankalinsa ya yi sannu sannu. wannan zai taimakawa a wajen a répondre yadda ya kamata 6 réalisez attentivement votre copie pour vous assurer d'avoir répondu à toutes les questions idan bayan ka kare ka karanta kopi kinka duka question kin da aka nema ka yi répondre ka yi répondre in ka ba da amsar question kin gaba dai a wannan lokacin sai ka ce ka kai a wannan faikin taka 7. Une fois votre copie soumise pour chaque matière, préparez-vous immédiatement pour l'examen suivant. Da ka ba da kofi kinka ta examen, yanzu abin da ake so kai tsaye, ka diba wace matière ce ke a gaba, sai ka je ka fara revision. Shi ma revision kin nan kamin a shiga sal da examen yana da muhimmanci. Ko da ba da yawa ba ne, kaɗan daidai ba, mai yiwa abin da ka diba na ƙarshe shine za a kawo to kuma wannan yana taimakawa sosai amma akwai wani point wani point mai muhimmanci shine yana daga cikin kuskure a hutu daga sel da examen a zo ana gardaman report cikin wata question ana gane da ke ko wannan zai kawo maka matsala in baka yi anniya ba in kana da tension ma kana iya faduwa shi yasa da ka kare examen kinka kada ma ka saurari wani da ke faɗin kai kishiyon ka zaga hanyar response take a tahi je ka shirya ma examen na gaba ana gane da kyau ko wannan yana da muhimmanci sai with méfiez-vous de relire ce que vous avez écrit ou de discuter des réponses avec d'autres car euh, méfiez-vous de relire ce que vous avez écrit ou de discuter des réponses avec d'autres car le sujet est terminé et les relire et les discuter pourrait avoir un effet psychologique décourageant sur vous shine wanda muka faɗi yanzu da Hausa sai neuf concentrez vos pensées et votre énergie sur l'examen à venir et essayez de rattraper les points manqués si possible wannan kenan su ne abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su pandan l'examen su ne kinmu lokacin da ake examen ka yi sannu-sannu ka fara da bismillah ka tabbatar da kishonkin da aka nema kayi repondirkinsu sai mu zo ga cinquième point supplication pour faciliter l'examen wanga wasu invocation ne da mutum zai rika yi a wurare daban-daban wanda za su taimaka mai sosai na farko shine lorsque lors de la préparation à l'examen invocation kin da mutum ya kamata ya yi lokacin da yake shirin examen ita wannan invocation a kowane lokaci ake yin ta tout le temps kowane lokaci ka ta rufetanta ya kasance ma kaman shine wuridinka duk lokacin da baka komi kawai ta rufetan wannan invocation ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata aynin wannan invocation kin asalinta Aisha ce eh, Fatima take cikin damuwa sai manzo Allah ya ce mata ki yawaita faɗin wannan addu'ar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata aynin kina wannan wannan invocation kin ku yi kokari ku yi bishanta ku yawaita repitanta tana taimakawa sosai ba ma examen ba duk matsalan da kake ciki in kana yawan repetan wannan invocation wallahi in dai ka yi imani za ka gani Allah ya kawo maka mahuta ya kawo maka solution a cikin matsalanka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn sai supplication pour la veille de l'examen a veille kin examen akwai supplication kin da ya kamata kai repete shine Allahumma ja'al aqibata amri fil imtihani fawzan wa nuran wa surura in gani kurt invocation ce bata da tsawo sosai Allahumma ja'al aqibata amri fil imtihani fawzan wa nuran wa surura ma'ananta ya Allah ka sa karshen examen in kasance daga cikin wanda za su kasance sun yi reshir daga cikin waɗanda za su yi farin ciki ba waɗanda za su yi bakin ciki ba shine Allahumma ja'al aqibata amri fil imtihani fawzan wa nuran wa surura sai euh, l'invocation lors de la réception du sujet d'examen lokacin da za a baku za a yi distribution me yake da suna epreuve lokacin da aka baka yana da kyau kamin ka buɗa ka karanta wannan invocation shine rabbi shrah li sadri a'a ina ji na yi sote yau na yi sote ne mai bon kenan lokacin da zaka amsa epreuve si possible kai da fitan wannan vocation rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kana ma iya ka tsaya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kai kai da fitan wannan vocation kamin ka bude epreuve za ku ga in in kuka lura mafi yawancin masu conference na, na musulunci idan za su farawa ni ma da bikid ina yin wannan ban san yau ko na yi shi ba ma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli invocation ce da ake yi duk lokacin da za a fuskantar wani epreuve idan zaka zaka yi conference kamar wani epreuve ne ke gaban ka kinan shi yasa ko lai conference suna yin wannan invocation kin lokacin da su fara conference to kai ma lokacin da zaka aka baka epreuve kin kamin ka buɗa ka karanta sai ka ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sai invocation à l'entrée de la salle d'examen ita ce nayi sote lokacin da zaka shiga salle d'examen shi ma ga invocation kin da si possible zaka yi Allahumma la hawla li wa la quwwata illa bik fakhudh bi yadi ya rabbal alamin wa waffiqni wahdini wa tawallani ya akramal akramin na manta dan na dan na jima bai shiga sallar gidamen ba an gane ko amma ku yanzu ya kamata shi possible ku yi ku bi shanta Allahumma innahu la hawla li wa la quwwata illa bik ya Allah bani da ƙarfi bani da dubara fa khudh bi yadi ya rabbal alamin ka kama hannuna ya ubangijin halittu wa waffiqni ka datar da ni wahdini ka shiryar da ni wa tawallani ka kasance mai taimaka mini ya akramal akramin ya kai mai girman masu girma wannan invocation tana da muhimmanci a l'entrée de la salle d'examen sai a invocation pendant les examens ma'ana kana cikin examen kin shi possible kana iya kai repetan wannan invocation Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla wannan evocation musamman lokacin da ka kaman wata response ta rikice maka ana gane da kyau ko ita wannan evocation dama ana yin ta ne lokacin da aka shiga a cikin wani tsanani kaman kamanta wata formil ko kamanta wata lesson to irin wannan lokacin sai ka rifitan wannan evocation mai yiwa Allah madaukakin sarki ya tuna maka da wannan evocation da wannan abin da kamanta shine Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla ma'anan shi ya Allah babu abin da yake da sauki sai abin da ka saukar da shi kuma kai kake sanya a damuwa a lokacin da ka so sauki ma'ana idan ka so sauki ko da mutum yana cikin damuwa to zai samu saukin sai a supplication lorsque vous oubliez des informations lokacin da kuka manta wani abu na wata leson ko abin da ya kama da haka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da ita da waccan wadda muka gayi duk kusan aikin su guda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai a an donan lepreuve supplication an donan lepreuve lokacin da ka kare zaka bada epreuve kin sai ka ce Allahumma khtim bis salihin a'malana اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا يا رب العالمين lokacin da zaka bada zaka bada approve kin zaka bada kofi kin ta approve sai ka faɗi wannan Allahumma khtim bis salihati a'malana waj'al aqibata amrina khairan ya rabbal alamin ma'ana ya Allah ka sanya ƙarshen wannan approve kin ya kasance alkhairi a gare ni shine ma'anan wannan sai a dernier invocation da muka kawo anan shine a la sortie de l'examen lokacin da za a huta ko za ka huta daga salkin examen kinan kana iya kai rifitan wannan invocation Allahumma inni fa'altu kullama astati'u ya Allah nayi dukkanin abin da nake iyawa wa anta waliyut tawfiq wa sadad kuma kai ne mai datarwa ma'ana kai ne mai bada chance kai ne mai bada me yake da suna sa'a kina Allahumma inni fa'altu kullama astati'u wa anta waliyut tawfiqi was sadad sai ka bada ifrif king ko kuma lokacin huta ne ko lokacin da ka hoto shikenan sai ka je kuma ka shiga abin da yake gaba wannan shine abin da nayi nayi prepare da larabci kuma nayi traduction shi da faransai sai san kin point wanda shi ban kawo shi ba a cikin me yake da suna temkin shine a conseil après lay lay me yake da suna lay a après les résultats yawwa bayan hudu résultats nan ne matsalar take yawwa a ba shi da fili mu wannan essential dai mu dai ka samu bakki in ka samu ce in kana so wai ya ce shuwa da viliyar ko mu dai guru muka samu ka samu examen kin in kana so ka zaɓi filiyar ta ta noma in kana so ka zaɓi filiyar ta in akwai mata ta faskare in kana so ka zaɓa ba dai ka samu bakcin ba yawwa na'am to lokacin da aka hudu rijilta nan ne karisa take nan ne matsaloli suke kuma matsaloli ba wai sai wanda bai samu bakin ba hatta ma wanda suka samu su ma suna suna suna fama da matsaloli an hudo resulta yanzu Allah ya sa kana daga cikin wanda suke rishir me ya kamata ka yi zai za ka yi ka kirawo 'yan mata da samari ko kuma moto za ka ɗoka ka yi ta tada wa mutane kura me ya kamata ka yi me ya kamata ka yi a shukur ki remerci Allah shi ne abin da ya kamata ka yi to me ake ce ma remerci yamma me ake ce ma a shukur me ake ce ma godiya malamai suka ce a shukuru alal ata'i Allah ta'asi bihi man ataka abin da ake ce ma godiya shine idan Allah ya baka abu wannan abun kada ka sanya shi ya zamanto dalilin sabon Allah Allah ya baka sa'a to abin da ya kamata ka gode ma Allah ka yi biyayya ga Allah farkon abin da ya kamata ka yi shi possible ka fadi ka yi sujada shi ake ce masu sujudu shukur bayan wannan kuma ya kasance inda wani abu wanda za ka yi don ƙarin godiya ga Allah na wata ibada shi ma yana da kyau ka yi imma wata sadaka ko wani azumi domin Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kuka gode mini lokacin da na yi muku wata ni'ima zan ƙara muku lokacin da Allah ya baka bak bakin ba shi kadai bane abun da kake so domin ka samu baka baka samu aiki ba bai bai amfani da ya kamata ba kina a gaba ma kana son Allah ya kara maka wani make da suna wani gonar wata ni'ima kinan in ka gode ma Allah ka yi rumesiyan Allah yanda ya kamata sai ka ga bayan bakin kuma Allah ya kara maka da wani abu imma ka samu bursu wani wuri ko kuma ka samu dai wani abu dai wanda ya dace wanda yake zai amfane ka a duniya da kuma lahira sannan kuma ka sa a kanka ba ƙarhinka bane ko dubarar ka ya baka wane ne ya baka Allah ne ya baka domin ka ce la haula lana wala quwwata illa billah bayan wannan sai wanda ba su samu ba da farko dai dangane da abin da ya shahi addu'a yana da kyau kusan da cewa alkawali ne Allah ya yi duk wanda ya roƙe sa zai karɓa masa amma karbawar ta bambanta duk wanda ya invokin Allah Allah zai karba mishi amma sai dai sortikin Allah ya karbi addu'an ya sha bamban a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa istajaba Allah illa a'tahu Allah ihda thalathatin duk wanda ya yi invokin Allah ya roƙi Allah kuma ya kasance invocation kin babu zunubi a ciki babu laihi a ciki invocation ce ka roƙi abin da yake alkhairi ne ba sharri ba to Allah zai karba maka ta hanyar abubuwa guda uku sai manzon Allah ya ce imma an yastajiba lahu da'awatahu imma Allah ya baka abin da ka roƙa ka ce ya Allah ka bani bak sai Allah ya baka bak kin Deuxième sorte shine imma an imma an yubaddilahu ma huwa khairun minhu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ka roki Allah ya baka bak sai Allah ya lura da akwai abin da yake alkhairi yadda baka gare ka sai Allah ya hana maka wannan sai ya baka me sai ya baka wancan abun ko kuma a wata riwayar sai manzon Allah ya ce ko kuma ya kasance akwai wata kaddara da Allah ya hukunta maka nan gaba akwai wani dastan da ke gare ka nan mummuna misali ka ce Allah ya baka baka sai ya kasance a dastan kinka zuwa gaba za ka makamce ka zamanto a vegil sai a ga da bakin da idanu wanne ya yi mahimmanci ku bani amsa a idanu suka yi mahimmanci to sai Allah ya hana maka bak sai ya barka da me ya barka da idanunka nawa ne suke da bakin kuma ga sunan sai zaman fada babu komi an gane da kyau ko wannan shine kenan ka ce Allah ya baka bak sai ya kasance daga cikin distankinka a gaba za ka yi accident a cire maka kafa guda da Allah da kafa da bak wanne yi muhimmanci kafa ta yi muhimmanci ashi wallahi in ka fahimci wannan hadisin dan ka rasa ba za ka yi set shi dole ne in ka rasa za ka ji haushi ko amma ba zai yi tasiri ba na ɗan lokaci ne kuma za ka mai da al'amuranka ga Allah wannan shi ne kenan kenan shi ne dejem sort na acceptation ke invocation Allah ya canza maka da wani me yake da suna destin wanda yake mummuna da abin da ka roka na uku sai manzo Allah yake wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah ko ka roki abu a duniya sai Allah ya bari sai lahira ya baka shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan misali kana celibatar tuzuru kana a Allah ka bani Allah ka bani mata ko kuma tana tuzura ko ko gwamruwa ba ta da aure dana aka Allah ka bani miji na gari an gane da kyau ko sai ta yi har ta kai tarantan ma ba ta yi aure ba har ma sai ta rasu to mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mata wani miji na musamman ne a lahira don mai yiwa Allah ya san in ta samu miji a nan duniya mijin mai yiwa irin masu dan karama mata kashi ne sai a koma inda ma ban yi auren ba ko kuma shi namijin mai yiwa irin matan nan ne wanda suke soke mazansu ko kuma suke yanke mazansu ya yi aure sai ta soke shi ko kuma ta hana masa kwanciyar hankali sai Allah ya ga in bai yi auren ba ma ya yi samun kwanciyar hankali sai har ma ya mutu bai yi aure ba sai a lahira sai Allah ya bashi ne Allah ya bashi aure Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi sai kasance Allah ya san in ya baka kuɗi za kasance mutumin banza an gane ko sai a bari sai a aljanna sai a baka wannan abin da ka nema kenan wannan su ne letrasort na na karban addu'a a ko da yaushe kai invocation kaga abin ya ki zuwa to ka tuna da wannan hadishin idan ka tuna da wannan hadishin zaka ji me zaka ji me zaka ji sauki ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan nasiha da nake so in yi muku bayan wannan kuma kun san shi musulmi a ko da yaushe yana kwamfaran vikin shi ta duniya da vikin shi ta lahira domin kowannenmu akwai vi da take jiran ce ta ce vi a prelamor ko rayuwar da zai bayan ya mutu to rayuwar musulmi a duniya gaba ɗaya yana kwamfaranta da vikin shi ta lahira lokacin da kake zamna a cikin sallar examen ana gane da kyau ko ga wanda za su zo lai surveyan sun zo sai ya tuna a cikin kanka yanzu wannan kawon misalin ina a cikin kabari ne ga munkar da nakil sun zo ana ganar ke su ne masu mi masu tambayoyi idan aka baka april kadiba sai ka tuna da april kin da yake jiran ka a ina a cikin ton bikinka ka karanta keshiyon ta farko sai ka tuna akwai ko keshiyon kin da za a maka a cikin tomb kana da certificate kin zaka zaka ba da response ka san response kinta man rabuka ka san response zaka ba da response zaka yi response da aka tambaye ka man nabiyuka ma dinuka sai ka tuna da wannan tambayoyin wannan sai kara maka tsoron Allah madaukakin sarki lokacin da aka zo ana hudu resulta ana wannan ya samu wannan bai samu ba wannan ya samu wannan bai samu ba sai ka tuna da ranar da za a zo a raba ma kowa mi a raba ma kowa livirkin shi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai ka tuna da ranar da za a yi za a ba kowa rijiltakin shi na lahira shin kai rijiltakinka da hannun dama za a baka ko kuma da hannun hagun za a baka rijiltakinka littafinka da dama za a baka ko kuma da hannun hagun za a baka wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u thubura wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na hagun zai rika kiran halaka na halaka na lalace domin ya san tun anan baya daga cikin wanda suka kasance masu cikin sa'a a ko da yaushe idan kana examen ka tuna da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khairul lakum asa an tuhibbu shay'an wa huwa wa asa an takrahu asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ka tuna da wannan verse kin Allah yake cewa tana iyawa kana son wani abu amma kuma abun nan ya kasance sharri ne a gare ka kuma tana iyawa baka son wani abu amma kuma abun nan ya kasance mi a gare ka alkhairi ne a gare ka baka son kai ishuwe amma wallahi tana iyawa ishukin nan ya kasance alkhairi a gare ka akwai example na wannan shi ma wani dan uwa ne lokacin suna examen yana daga cikin kuma masu kokari aka yi examen abokan shi suka samu shi bai samu ba ya yi haƙuri a wata ne da aka yi sai ya samu da ya samu ya samu mansion bayan wannan kuma sai ya samu burs na manta wace fiye ne ya samu eh, ya samu bur- ya- ya samu burs kin amma sauran abokan nashi da suka samu gaba ɗayan su babu wanda ya samu mansion kuma babu wanda ya samu burs an gane da kyau ko to kun ga wannan jinkirin da ya yi ya zawo masa alkhairi domin bayan wannan kuma sai kasance da ya je a can wajen karatun da ƙarshe kuma a can aka ɗauke sa aiki kenan sai kasance haƙurin da ya yi sai kasance alkhairi a gare sa akwai wanda da ya samu bak da zai ta karatu ne zai ta karatu ne ya kare karatun kun ba aiki amma kuma wannan bai samu bak ba sai kawai ya je shi kasuwanci shi commerce da shekara biyar sai kasance babban mi a babban com- babban commerçant to da me ake bokon ba da a samu kuɗi ba to bai samu kuɗin ta bak ba amma ya same ta ta hanyar mi ta hanyar commerce kenan tana iya ka so wani abu ya kasance sharri ne tana iya baka so wani abu kuma ya kasance alkhairi ne shine wani mai hikima yake cewa alhamdulillahi in a'ta wa in harama hamdan yaliqu bihi bad'an wa mukhtatima kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqama wa niqmatin hamalat fi tayyiha ni'ama narda bima hakama al-maula wa naqbaluhu fa innamal khayru fima kana qad hakama ya ce duk abin da ya same ni alhamdulillah ya ce in ni'ima ce akwai ni'ima da take zan kowa sharri in sharri ne in abin da bai da daɗi ne zaka kuma wataran kuma sai kasance ma alkhairi ne ya ce duk abin da Allah ya hukumta mini zan yarda da shi in karɓe sa domin shi Allah duk abin da ya hukumta alkhairi ne kenan wannan shine kwansai na ƙarshe da nake muna mu dage da addu'a kuma mu san da cewa ita addu'a Allah yana karbawa amma kuma yana karbawa ne da yadda ya dace wannan shine kenan abin da ah, zan faɗa muku a ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku sa'a a cikin wannan ya kuma sanya albarka a cikin ah, me yake da suna diplomkin da za ku samu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna insha Allah za mu sanya ku a cikin addu'a amma mu addu'a in za mu yi muku ba cewa za mu yi Allah ya ba ku baka ba za mu ce Allah ya ba ku abin da yake zamanto muku alkhairi an gane da kyau ko ko ba ku son haka nan akwai wanda shi dai kawai kace Allah ya ba shi bak to mu za mu ce ya Allah wa'annan yan uwan namu ya Allah ka ba su abin da yake alkhairi a gare su an gane da kyau ko haka za mu yi muku addu'a insha Allah سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم إذا بكوشنا إيه ما مسألة أي أي برتاجين شتون ينزو إيه بتاعي شتون ينزو